أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من قول الله تبارك وتعالى لينونا من أن اللوكتي يومنا بقي قوات الربيع الأول hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a shekara 1444 wanda ya daidai da uku watan Oktoba na shekara ta 2022 miladiyya wanda kan karatun bulugul maram min jami'a billatil ahkam a muna cikin kitabu sala babu sifati sala wato littafin sallah babin da yake magana akan siffar yadda ake yin sallah وعن صوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم وعن صوبان رضي الله عنه لك صوبان الله كان مسيدا قال ياتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قريش يا كسنشي إذا انصرف من صلاته إذا يا إذا صلى استغفر الله ثلاثا يناي استغفاري سو أكو يناي أستغفر الله أستغفر الله سو أكو وقال فنينا شوى اللهم أنت السلام الله كيني أمينشي ومنك السلام أمينشي لغريك يكي تباركت يا ذا الجلال والإكرام girma da ɗaukaka ya tabbata a gare ka ya kai ma'abocin girma da kuma karamci rawahu muslim imam muslim ne ya wannan hadisin a a wannan hadisi an gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya idar da sallarsa yana karanta wannan addu'a yana istighfari sau uku sannan kuma yana karanta wannan addu'a ta Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram saboda haka a cikin hadisin nan ya nuna mana cewa mustahabbi ne mai yin sallah bayan yayi sallama sai astaghfirullah astaghfirullah sau uku kenan saboda munasabar da ta ja kuma zai istighfarin nan bayan da sallah saboda ya san ya kasa a cikin sallah yayi rage-rage yayi abubuwan da basu dace ba yayi tunanin duniya yayi menene yayi irin wannan abubuwan munanan da ba a so yayi su a cikin sallah dalilin haka sai yayi yayi istighfari sannan kuma sai ya addu'a bayan nan yayi Allahumma tazamika salamu tabaraka da kiram kamar yadda aka faɗa sannan kuma malamai suka ce musahabbi ne daga sauti da yin wannan zikirin idan an idar da sallah ana so ka daga sauti yayin da zaka yi saboda saban da sallallahu alaihi sun kasance suna bayyana sautin su bayan sallah har imamun nasa'i ya fitar a cikin littafin sa ma yana ya, ya fitar wannan magana cewa wani mutum yayi sallah a gefen Abdullahi dan Abu dan As sai ya ji shi lokacin da ya sallama yana cewa Allah ya kuli yana cewa anta salamu minka salamu tabaraka zai da kiran yana faɗa ciki sannan sai ya zo ya salla a gefen Abdullahi dan Umar sai ya ji shi shi ma yana faɗan haka sai yayi dariya mutumin ya ce to yayi murmushi hakan nan sai ya ce masa me yasa kai murmushi yace duna yi sallah ta gefen ku na ji haka sai ya ce masa to ai an yi ruwayan hadisi daga Abdullahi dan Abbas cewa anna raf'a sauti bi zikri hina yansarifu an-nas min maktubati kana ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam daga sauti da zikiri wani abu ne wanda ake yin sa a zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam idan ayi da sallah saboda haka mutum ma yana gane cewar ma ya rasa sallah ne idan ya je ana zikiri to wannan shi ke bada cewa an yi da sallah bai samu ba kenan وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال التمام لمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر رواه مسلم وفي رواية أخرى أن التكبير أربع وثلاثون آه وعن أبي هريرة رضي الله عنه daga sai na bi ran Allah kara masa yadda an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga annabi tsiya da muke tabbata gare shi kala ya ce man sabbaha Allah wanda ya tasbihi wa Allah dubura kulli salatin bayan kowace sallah salatan wa salatina guda talatin da uku wa hamidallah sannan ya yi hamdala wa Allah ya yi alhamdulillah alhamdulillah can ya yi subhanallah subhanallah talatin da uku ya zo alhamdulillah alhamdulillah talatin da uku wa kabbara Allah salatan wa salatina sannan ya yi kabbara talatin da uku fatilka tis'atun tis'un wa tis'una wannan shine ya hada guda casa'in da tara kenan summa wa qala sannan yace tamamul mi'a yayi fadi na dari kuma ya fadi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir ya fadi wannan zikiri ya cika dari da shi gubirar qadaya za a kankare masa zunubansa walau kanat misla zabadil bahri koda sun kai kumfan kogi yawa rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin fi riwayatin ukhra a wata riwaya kuma aka ce anna takbira arba'un wa thalathuna wato takbir din da zai yin guda wato guda 34 ne ba guda 33 ba to a cikin wannan hadisin zamu gane cewa falalin yin tasbihi 33 da tahmidi 33 da takbiri 33 sannan da cika ɗari kuma da la ilaha illallah da la sharika lahu lahu kullu hamdu ala kulli shay'in qadir to sannan kuma wasu zikirori da yawa sun zo wanda ake yin su bayan idan da sallah din ba iya waɗannan zikirin da aka ambata ba sannan alhafiz ibn hajar ya ce ba dole bane sai ka lazimci dukkan abin da aka ambato na cewa duk sai ka yi su a abin da ka samu dai ka yi a cikin alwawu zikiri da aka faɗa duk wanda ka samu sai ka yi a ciki amma ba dole duka sai ka yi kowanne ba sannan kuma abin da ake faɗa shine mutum ya kudurta yin tasbihi da takbiri ta hamidi din nan ya aikata su ana so ya haka sannan kuma ya nuna cewa yawan samun lada yana cikin yawan zikirorin da kai yadda ka yi su mafi ka yi su da yawa ko ka yi su kaɗan kaga dai wannan hadisin yana gwada cewa ana so mutum yana yi waɗannan zikirori bayan sallah kenan wani ma'ad bin jabalin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu usika ya ma'ad la tad'anna dubra kulli salatin an taqul allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik rawahu ahmad wa abu dawud wa an-nasa'i bi sanadin qawi wa an ma'ad bin jabalin daga ma'ad dan jabal an rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa sallam ta gare shi qala lahu ya ce masa usika ya ma'ad ina maka wasiya ya kai ma'azu la tad'anna dubur kulli salatin kar ka bari bayan kowace sallah an taqul ka ce Allahumma a'ini ala dhikrika Allah ka taimake ni akan ambatonka wa shukurika da gore maka husni ibadatika sannan da kyakkyawan yin ibada a gare ka rawahu Ahmad Imam Ahmad ya wannan hadisin wa Abu Dawuda da Abu Dawuda wa Nasa'i Nasa'i bi sanadin qawiyin da kuma dangane mai karfi da wannan hadisin kuma cikinsa za mu ga za mu samu falalin yin wannan zikirin saboda zikirin nan ya kunshi dukkan abin da yake cikin wato alkhairi da mutum yake neman duniya da lahira saboda ka nemi taimakon Allah ka ce Allahumma a'ini ala zikrika Allah ka taimake ni akan ambatonka sannan kuma da kuma godewa Allah din wa shukurika ka gode masa akan dukkan ni'imomin da ya ma sannan kuma menene da wasu ne ibada take kyakkyawan ibada kafin ka samu wannan aidu an cika maka duk abin da ake nema an samu to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan zikirin shi ma bayan sallah in mutum ya samu ana so yana yin sa bayan yayi sallar sa kenan wa nabi Muhammad radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala ayatul kursi dubur kulli salatin maktubatin lam yam lam yamna'hu min dukhuli jannati illa al-maut rawahu an-nasa'i wa sahu ibnu هبان وزاد في الطبراني قل هو الله أحد wa nabi umama ta radiyallahu anhu daga bi umama Allah ya kara masa yadda kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya talanta kare shi ya ce man qara ayatul kursi wanda ya karanta ayatul kursi dubur kulli salatin bayan kowace sallah maktubatin ta farilla lam yamna'hu min dukhul jannati illa maut ba wanda ya hana shi ga aljanna sai mutuwa rawahu an-nasa'i imam an-nasa'i rawaito wannan hadisin wa sahu ibn hibban ibn hibban ya inganta shi wa zada fihi sannan fi tabarani tabarani ya kara a cikin sa cewa da qul wallahu ahad in ya kanta kursi da qul wallahu ahad to shikenan ya samu wannan saboda haka a cikin hadisin nan zamu gane mustahabbi ne karanta wannan aya mai girma ayatul kursi sannan kuma karanta ta wani sauyin da cikin sauyin shiga aljanna sannan kuma karanta qul wallahu ahad kaga wannan ma yana nuna maka wani addu'a ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan sallah saboda a cikin qul wallahu ahad akwai tabbatar da wato wahadaniyar Allah tabaraka wa ta'ala da kadisakarsa sannan duk abin da ake nema ya shigo cikin qul wallahu ahad din nan na hayatu na ilmu na mulku na kudratu duk yana ciki na ikon Allah da kuduran Allah da duk abin da ake so dai a samu yana nan a ciki sai ga kursiyu da qul wallahu idan mutum yana karanta su to hadisan so da cewa a shikenan in ya shiga in ya gaba shiga aljanna bai to bai mutu bane in ya mutu kawai zai shiga aljanna wa an malik bin huwairi radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli rawahu al-bukhari daga malik dan huwairi Allah ya kara masa yadda kala ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina sallah rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito wannan hadisi to wannan hadisin yana nuna mana cewa kai koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallarka kuma sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam bayani ne na aiki ayyukan da ya aikata aka gani yasa alqur'ani ce mana waqimus salata a tsaye da sallah to tsaye da sallah zaka yi yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaka yi kuma ya gabata a cikin hadisin musiu salatuhu dai cewa dole ne ka bi Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin maganganunsa abun da ya faɗa da ayyukansa da kuma abin da ke cikin sunnarsa saboda haka yadda ya yi nan haka ake so ka yi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da wani ya zo ya sallah ya ce bata yi ba har sai da kwanta masa yadda ake yi saboda haka kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sallah shine abin da ake gwada maka wani imran bin husayn radiyallahu anhu annan da sallallahu alaihi wasallam kala salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala al-janbi wa illa fa awmi رواه البخاري وعن إبراهيم بن حسين دغ إمران بن حسين رضي الله عنه الله يرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي تيانا تلا سبت أغريشي قال يا جي صلي قائما كي صلى أتي فإن لم تستطيع إن باك إيابا فقائدا تكا أغني فإن لم تستطيع إذا بذاك إيابا فأل جنبي تكا أكن جيفنك وإلا إن بذاك إيابا فأومي تكا ينوني كل نوني كي صلى رواه البخاري إمام البخاري يتولى حديثا وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى صلى على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت فإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أقفض من ركوعك رواه البيهقي بسند قوي ولكن سهاه أبو هاتم وقفه وعن جابر وقال جابر رضي الله عنه الله عز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمريض النبي صلى الله عليه وسلم يا فدا wani mara lafiya wanda yayi sallah akan sallah ala wisadati wanda yayi sallah akan fulonsa ko kuma akan matashin kansa sai sallah akai farama biya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jifa da ita wa kale yace masa salli ala ala al-ardi kai sallah akan kasa in za ta in zaka iya wa illa in baka fa aumi ima kai nuni nuni waj'al sujudaka aqfad min ruku'ika ka sanya sujjadarka tafi kasa kasa da ruku'unka rawahu baqi imam baqi yana hadisin bi sanadin qawiyin da dangane mai karfi walakin sa abu hatim waqfahu sai dai imam abu hatim ya tabbatar da sai da hadisin kan sahabi ba daga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan hadisan da makaranta yanzu kuma suna mana magana akan cewa marar lafiya ko wanda bashi lafiya ne an bashi a hawal da zai sallah na ɗaya dai a tsaye in zai iya in ba zai iya ba ya zaune ba zai iya ba yayi akan gefensa kowane yanayi dai ana gwada maka cewa duk halin da kake ciki ana so kai sallah ba da za ka barta ko menene ya same ka za ka kawo ta yadda ake neman ta babu sujudu sa'i wa gairihi min sujudu tilawati wa shukri babin da zai magana akan sujudar rafkanuwa da waninta na daga sujjara na tilawa ko kuma na godiya akwai sujudu sahwi sujjara ne na rafkanuwa sannan akwai sujjara ta tilawa sannan akwai sujjara kuma ta godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala to wannan babin duk zai mana bayani akan waɗannan wurare ga baki daya zai fara mana da sujudu sahwi kenan bangaren sujjara na rafkanuwa in mutum ya rafkanuwa a cikin sallah to ya zai yi saboda ka dole ne sallallahu alaihi wasallam ya sallah da rafkanuwa saboda a koya mana idan ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallar rafkanuwa ba ya za a yi in kai rafkanuwa ka gyara saboda ka rafkanuwa annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ɗauke ta akan koyarwa ne za a yi rafkanuwa saboda a koya maka yadda in abun ya same ka kai ga yadda za ka yi an abdullahi bin buhaina radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam salla bihim az-zuhr fa kama fi rak'atayn al-ulayn wa lam yajlis فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجه السبعة وهذا لفظ للبخاري أنا عبد الله بن محينة دقى عبد الله بن محينة رضي الله عنه الله عزيزي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر النبي ألنك لسبتا قديش يا سلا أتا تارجسو فقام في ركعتين الأولين سيتاشي أركو إيقو دابين فركو ولم يجلد بيضونا بقى fagaman nasu ma sai mutane suka tayi tare da shi hatta idza qada salata sai da idza sallah wanta zaran nasa nasu taslimahu mutane suna jiran da ya sallama kabbar sai kabara wa jalis yana zaune wa sujjar salatain sai su jira guda biyu qabla an yusallim kafin ya sallama sun musallama sannan sai ya sallama akarjahu sab'a malaman hadisi guda bakwai duk sun fidda shi ahmad kenan da bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da abu dauda duk sun fudda shi hadisi wa za lafzul bukari amma wannan lafazin na bukari ne to wannan hadisin ya fara mana akan sujudu sahwin kenan sujudar rakkanwa a cikin sa yana nuna mana cewa wanda ya bar tayya na farko bai yi ba a sallah mai raka'a hudu ko kuma sallah mai ko kuma sallar mangariba ya tashi zuwa ga ta uku da rabkanwa sallar su ta yi amma zai yi sujjadar rafkanuwa to wannan wajen malamai sun yi ijma'i akan haka hafiz ibn ibn rajab yace malamai sun yi ittifaki akan wanda ya bar tayyan farko bai yi ba na sallah mai raka'a hudu ko sallah ko sallar magariba ya tashi zuwa ga raka'a ta uku bai yi tayya ba sallarsa ta yi sannan zai sujjadar rafkanuwa akan wannan sannan a rawaito sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sun yi haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya a wannan hadisin kamar da muka karanta da yayi raka'a biyu zai zauna ta ya sai ya miƙe da ya miƙe sai suka bi shi ya ƙara kawo su tukun ne zauna ta ya ɗaya kenan to suna tsammani zai sallama sai yayi sai ya sake yin sujjara guda biyu yayi kabli kenan na barin zaman tayya da bai yi ba na farko to an ce shi mai rakon rana da halaye guda uku na ɗaya shi ne ya ci gaba da rafkanuwarsa har ya shiga karatu na raka'a na uku a wannan halin haka yi zai doge ba zai dawo ba ba zai dawo ya yi sujjara ba ko kuma a ba zai dawo ya zauna ba sai wasu kuma suka ce a zai sujjara matukar zai zauna ka sai dawo ya zama tayya misali ya je ya fara katu na uku sai dawo ya zama tayya to dai dawo ya zama nan shikenan koda yayi koda yayi karatu inda bai ruku'u ba sai ce subhanallah subhanallah sai aka ma subhanallah sai dawo ya zama to shikenan kawai abun sai yayi wasu malaman su kwaje aka wasu ka ce a idan ya tuna ne halin da ke da shi inda ba zai kuce masa ba shi ne in ya tuna kafin ya gama tsayuwa in ya tuna kamar gama tsayuwa to yana dama ya dawo sannan imamu amur ya ce a ya waje ba a gare shi ya gina akan tahiya na farko sannan sai ya yi sujjada na rafkanuwa amma wajen malamai yawanci idan inda ya riga ya dawo inda ya riga ya dawo to ba zai zama ba zai ba zai ba zai rafkanuwan ba magar da ake anan shine idan yanzu ka tashi za ka ce suwan Allah sai ka dawo kai zaman ta yadda baka yi ba to akwai malaman da suka ce shikenan kasha ta maka haka ba sai ka yi sujjar rafkanuwa ba akwai malaman suka ce in dai ka ka tashi din ko ka dawo to sai ka yi sujudu sawi kuma sai ka sujjar rafkanuwa magana ta uku suka ce in ya gama tsayuwa a tsaye ya gama tabbata a tsaye kafin ya shiga karatu sannan sai ya dawo to anan yana daman da zai zauna ya dawo ya zauna ya tsaya tsaye amma da aka ce zuwan lansu ya dawo ya zauna wani shine faɗan magana imamu abu hanifa da imamu malik da imamu shafi da wata ruwa daga imamu ahmad ne magana da suka ce ya samu dama ya dawo in dai bai fara karatu ba ya dawo wanda shi maganar sauri da ahmad da wata ruwa a gare shi suka ce zai haka wannan dai hadisin yana karantar da mu cewa kana da dama da za ka yi in ka miƙe ka bar tayya to abin da ake nema wajen ka shine ka yi kai wannan ka yi kabli sai ka sake kawo guda biyun ka sai ka yi kabli kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayati muslim yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalis wa yasjud a riwayar muslim kuma yace zai kabbara a kowace sujjada yana zaune sannan ya sujjada wajin nasu ma'ahu sannan mutane za su jira tare da shi makana ma ne sai milijulusi wurin da ya zauna ya manta da daga zama ɗin za su sujjada shi akan wannan waje وعن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاه العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى كبشة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه وكرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر فقال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم ودع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه واللفظ للبكاري وفي رواية لمسلم صلاة العصر ولأبي داود فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم وهي في سيهين لكن بلفظ بلفظ فقالوا وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك wannan hadisin wanda shi bana magana akan sujjada na rafkanwa an samo shi daga Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ida salatul ashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a cikin ɗaya daga cikin salloli na garji na garji shine ake cewa lokacin da rana kenan raka'atai ne sai sallar raka'a biyu summa sallama sai sallama summa qama ila kabshatin sannan sai tashi zuwa ga wani tanka ko wani jikin wani itace fi muqaddamil masjid wanda ke jikin masallaci gaban masallaci fa wada ya dahu alaiha sai dora hannansa akai wa fil qaumi abubakar umar a cikin mutanen fa da aka sallar nan da su akwai sayyidina abubakar akwai sayyidina umar fa ha ba an yukallimahu sannan sallallahu alaihi wasallam su yi musu haiba ba su iya masa magana ba wa karaja sar'anun nasi masu gaggawa a cikin mutane suka fita daga masallaci fa qalu su suna cewa qusirati salatu lalle fa kan an rage sallah an rage sallah wa wa fil qawmi rajulun yad'uhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam zalaydaini a cikin mutane akwai wani mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa zalaydaini fa qala sai ya rasulullah ya makin Allah anasita shin ka manta ne am qusirati salat ko kuma an rage sallah ne فقال لم أنسى ولم تقصر sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban manta ba ko ba rage ba fa qala bala sai ce eh kalla fi hakika ka manta ya rasulullahi fa salla rak'ataini summa sallama sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla raka'a biyu sannan sai ya sallama summa kabbara sannan sai ya kabbara summa sajada mislu sujudihi sai ya sujada kwatankwacin wannan sujadar nasa aw atwala kuma wanda tafi haka tsawo sun marafa rasahu sannan sai dago kansa fa kabbara ya kabbara sun wada rasahu sannan ya sake sanya kansa fa kabbara sai ya kabbara fa sujada min sujudihi ya sujada ko tambacin wannan sujadar nasa aw atwala ko kuma wanda tafi haka tsawo sun marafa rasahu sannan sai daga kansa wa kabbara ya kabbara muttafaqun alaihi bukhari muslim suka da akan wannan hadisi wal lafzul bukhari lafazin na bukhari na fi riwayat muslim arwaya muslim yace salatul asr sallallahu alaihi wasallam ne aka wannan abu wali abi dauda a ruwan abi dauda fa kala yace a sadaka zule dai shi kun gaskata zule dai ne abin da ya faɗa fa aumu sai suka yi nuni suka nuni suka jijjiga kai ai na'am suka ce eh wai fi sai hayni yazo a cikin sai hayni lakin bi lafzi yazo da lafzin fa kalu suka ce abi ruwayat lahu a ruwayan sa kuma har yanzu abi daudan walam yasjud bai sujada ba hatta yaqanahu Allah ta'ala zalika har sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar masa da haka To, a cikin wannan hadisin yana nuna mana cewa wannan hadisin da kuma dukan ruwatin da ya zo, yana nuna cewar halaccin gina sallah wanda mai sallah ya fita a cikinta. Mai sallah ne ya fita a sallah, amma kuma yana da damar da zai gina sallah ɗin. In ya manta. Malamai yawancin sun tafi akan wannan. Ba su bambanta wanda ya sallama daga raka'a biyu ko kuma saboda haka ba to shin zai gina ne duk da tsawon lokaci misali ya raka'a biyu ya tafi zai gina duk tsawon lokaci zai gina ne ko kuma a'a za a duba yanayin tsawon lokacin nasa ko ba za a duba wannan ba to nan ma malamai sun yi magana wasu ka ce in dai lokacin bai tsawo ba to zai gina amma in yayi tsawo to sallar ta ɓaci kai raka'a biyu zaka sallar raka'a hudu sai ka raka'a biyu sai ka tafi daga da bai can tukunna da bayan zamani tukunna ka tana to sallar ta ɓaci wannan shine magana Imam Abu Hanifa da Imam Shafi da Imam Ahmad wasu kuma suka ce a'a zai gina ko yayi tsawo in ya tuno zai zo ya gina kawai wannan shine maganar Auza'i da kuma wata ruwa ta Imam Ahmad Ibn Rajab ya ce a hadisin da zamu karanta na ga Imran ibn Hussein yana nunawa akan cewar za a gina ko da lokacin yayi tsawo tunda an yi maganan ma a cikin wannan hadisi da muka karanta yanzu an yi maganar cewar masu gaggawa masallaci ma sun fita kaga shi lokacin ma ko ya tsawo za a iya ginawa a faɗin wasu kenan sannan kuma an gaya mana cewa wani mutum da Annabi sallallahu yake ce masa zuliya ta yi to lakabinsa ne haka sunansa shine Kirbaq bin Amru shi sunan wannan mutumin sannan nan ya nuna mana cewa ashe Annabi sallallahu alaihi zai zai rafkan wa kenan saboda ya koya mana shi yasa hadisin da zamu karanta gaba Annabi sallallahu alaihi yake cewa shi mutum ne kamar su amma wannan yayi ne don ya koyar musu kawai koyarwa ne duka ya jawo haka saboda haka abin da aka yi fahimta dai shine annabi sallallahu alaihi wasallam wannan rafkanuwa har zulaidin ne ke wannan magana annabi sallallahu alaihi ya haka ne da a koya musu dan da bai haka mutu ba san kuma ya za a yi ba sannan kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a lam ams lan am lam ansa wa wa lam tuqsar ba manta ko ba a rage ba kada shi ke nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne dan a koya wa jama'a cewa ga abin da ya kamata su yi آه. وعن إبراهيم بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فساء فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وعن إبراهيم بن حسين إمران بن حسين رضي الله عنه الله ديش أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم أن أنا في الأسفل تاريخ يا صلى تاريخ رسول فسها سير بكنوا فسجد سجدتين سجد وداجي ثم تشهد ثم سيا ثم سلم ثم سلم rawa abu dauda abu dauda ya rawana hadisi da tirmidhi tirmidhi wa sanahu ya kyautata shi wal hakim da kuma hakim sahahu sannan ya inganta shi to anan wasu malaman suke cewa ake daukan cewa za a yi sujjada kenan za a yi tayya kenan ba an yi sujudu sahawi kenan za a yi tayya a ciki saboda dogara da wannan hadisi insha Allah ina ga zamu dakata nan idan Allah ya samu ka sake dawo karatu na gaba za mu dora akan maganan dai idan mutum ya yi rafkanuwa ko ya yi shakka a cikin sallarsa abin da makanta daidai Allah ba mu ladansa abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana ƙarƙashin ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله